بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أم بوكي كننكو وتكو na biyar ga watan jimadal ula shekara ta 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma shine dace da sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka kuma wannan lokaci mai albarka wanda yau insha Allah ta'ala za mu fara wannan sura mai albarka ita ce suratu Ali Imran mun kammala da suratul Baqara wannan shine zai zamanto darasi na farko a cikin suratu Ali Imran suratu Ali Imran sura ce wacce take madaniya sura ce wacce take madaniya kamar yadda Imam Ibn Kathir ya faɗa Allah masa rahama tana ɗauke da ayoyi guda ɗari biyu aya ɗari biyu sura ce mai tsawo daidai gwargwado sai dai tsawonta ba ta kai wato suratul baqara ba wannan sura ta kunshi manya-manyan rukunai kwaya biyu masu muhimmanci daga cikin rukunan addini rukunin farko shine rukunin aqida wa iqamati al-adilla wal barahin rukuni da yake magana akan aqida suratu ali imran tana dauke da bayanai masu yawa da ya shafi aƙida da kuma bayani ala wahdaniyatin lahi tabaraka wa ta'ala bayani akan kaɗaitakar Allah shi shi kaɗai wajen yi masa bauta da halitta rukuni na biyu da take magana tana magana akan attashri' magana akan shari'a da kuma wato shar'anta wa al'umma abubuwan da za su yi Allah bauta musamman dangane da abun da yake da alaka da jihadi da kuma yaƙuƙuka fi sabilillahi hakika ayoyin cikin ali imran sun zo don su tabbatar da kadaitakar Allah tabaraka ta'ala kuma suna bayani akan annubuwa annabta na dukkan annabawa ga baki daya wa bil akhassi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin ali imran akwai isbatu sidqil qur'an bayani akan tabbatar da gaskiyar alqur'ani shi kansa sannan kuma akwai raddi akan shubuhohi da ahalul kitabi 'yan kirista suke kawowa dangane da musulunci dangane da musulunci da kuma alkur'ani da shira muhammadu kansa sallallahu alaihi wa sallama za mu zo mu ci kare dangane da shubuhohi da kiristoci suke kawo akan addini da shubuhohi da suke kawo akan muhammadu da shubuhohi da suke kawo akan alkur'ani din gabaki da kuma wannan sura gaba daya ta mai da martani da raddi suratul baqara tabbas ta yi magana akan wato waɗannan jama'a ƙazaman jama'a su ne yahudawa idan za ku iya tunawa surar tunda muka fara ta muke ta magana akan yahudawa yahudawa yahudawa to kamar ta, ta, ta lura ta mayar da hankali akan bayani akan harkar yahudawa da tona asirinsu to ita kuma wannan ali imran ta fi mayar da hankali akan abin da ya shafi kirista da nasara da bayani akan aƙidunsu da kuma irin shigoyin da suke dangantawa wannan addini din wanda da yawa akwai maganganu da yawa akan kiristanci a cikin wannan sura din bayani akan cewa addinin kiristanci ba addini ne na daidai ba ba shine addinin da Allah ya yarda a yi masa bauta ba da kuma jidali da aka yi kai tsakanin su da musulmi sannan surar ta yi magana akan sha'anin shi kansa annabi Isa alaihi salatu wassalam ta yi bayani cewa ba Allah bane ba kuma ta ta ƙaryata waɗanda suka ce isa ɗan Allah ne ta gaskata waɗanda suka ce isa annabin Allah ne bawan Allah ne kuma kamar yadda manzon Allah yake annabin Allah ne shi ma kuma bawan Allah ne kuma surar ta ƙaryata waɗanda suke ƙaryata alƙur'ani mai girma lallai idan an lura kamar idan ka duba surar kusan rabin surar ma za ka iya cewa yana magana ne akan wato waɗannan abubuwa ɗin da muka faɗa gaba ɗaya sannan kuma akwai hujjoji da suka ta kawowa su kirista suna ta kawo hujjoji na kaza na kaza na kaza to duka sura dai ta yi bayani da kuma mayar da martani dalla dalla filla filla akan matsalar da shafi na na Maryam da kuma matsalar da shafi Annabi Isa alaihi salatu wassalam bayan wannan surar ta ɗauki bayanai da suke kunshe da wato shar'antuwa na wasu shari'o'i kamar misalin aikin hajji da kuma jihadi surar ta yi bayani akan aikin hajji da kuma farlantawa mutane jihadi ta yi magana kuma akan matsala ta riba da kuma hukunci na masu hana zakka duk ta yi bayani a cikin suratu ali imran akwai bayani mai tsawo bayani mai tsawo dangane da yaƙuƙuka kai ka iya cewa ma ƙaziyar da tafi samun bayani mai tsawo shine bayani akan gazawat din nan yaƙi za mu yi bayani akan yaƙuƙuka da yawa kamar yadda ta kawo din irin su yaƙin badar da su yaƙin uhud da kuma darussan da za a iya ɗauka a cikin yaƙin badar da da yaƙin uhud din da kuma irin yadda aka jarrabe muminai a cikin waɗannan yaƙuƙuka da irin nasarar da suka samu da kuma a irin hazimar da suka samu nasarar da suka samu a cikin badar da kuma hazima wato rusa su da aka yi da kuma wato kakkashe su da aka yi cikin wato yakin Uhud wannan kuma ya samu ne saboda saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi na cewa da yi wa wato waɗannan mutane hamsin da yake su tsaya akan wato a jabalin ruma su je su tsaya akan wannan dutse kar su sauko sai suka saba sai suka sauko wannan saba masa sai ya ba da nasara dangane da da da da cin wato ya taimaka wa karna samun nasara akan musulmai da duka za mu yi magana akan wannan insha Allah ta'ala in dai da rai da nisan kwana kuma surar ta yi magana akan kafirai kamar yadda kuma ta yi magana akan munafukai da yawa ta yi magana akan munafukai sannan kuma Allah madaukin sarki ya fuskantar da al'umma ko ya fuskantar da mutane dangane da darussan da ya kamata su ɗauka akan wato kafirci su guje shi da kuma darasin da ya kamata su ɗauka akan munafurci su guje shi sannan kuma Allah madaukin sarki ya yi bayani a cikin wannan sura ɗin duka dai yana so ne ya tsarkake muminai daga zunubai da ke tattare da su sannan kuma Allah yana so ya gyara zukatan mutane batacce zuciya ta dawo kyakkyawar zuciya liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib Allah yana so bambance tsakanin kyakkyawa da kuma mummuna kamar yadda ayoyin sun yi bayani akan abubuwa da yawa waɗanda a yanzu ba za mu iya faɗa ba da ƙarshe dai um, surar ta rufe wato bayanai akan yin tunani dangane da malakutu samawa wal ard halittar sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu na ƙwarewar ubangiji da kuma abubuwa na mamaki da sirrin da ke tattare a cikin halittar sammai da da ƙasai wanda duk wannan Allah ya kawo ne don ya nuna mana muhimmancin mai imani din da haka sannan kuma surar ta rufe bayani dangane da ambaton almujahidin masu jihadi da kuma falalar jihadi din da kuma irin matsayin da Allah ya tanadar musu kuma wadda da jihadi ne ake tabbatar da alkhairi kuma da jihadi ne ake samun nasara da jihadi ne kuma ake samun rabo da samun tsira ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun haka Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin aya ta ƙarshe ta Ali Imran aya ta 200 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان نعم إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد نعم والله عزيز ذو انتقام hadisi ya tabbata riwayar imamu muslim daga annawas ibn sam'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuta yawmal qiyamati bil qur'ani wa wa wa, wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi za a zo da alqur'ani gabaki ɗayansa da kuma ahlul qur'ani ma'abuta alqur'ani waɗanda suka kasance suna yin aiki da shi waɗanda suke aiki da alqur'ani wanda suke karanta alqur'ani suka haddace alkur'ani ko ba su haddace ba dai sun san ma'anarsa kuma suna aiki da shi qur'ani in an zo da shi manzo Allah yake cewa taqdamuhum suratul baqara wa ali imran za a ga suratul baqara ita ce a gaba ali imran kuma ita ne a biye da suratul baqara ko da suratul baqara da ali imran su ne a gaban qur'ani kamar mota ne an taho da ita abin da ke gabanta za a ga idanuwanta guda biyu to Allah zai kawo alkur'ani a wata sifar da ya dace ya kawo shi to a gaban za a ga alkur'ani za a ga alkur'ani wanda suke gaba shine Ali Imran da suratul Baqara wannan yana nuna mana falalar suratul Baqara da Ali Imran a wata riwayar manzon Allah yake cewa ku rika karanta Baqara da Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati za su zo ranar tashin alkiyama za su ceci mai karanta su duk wanda yake karanta bakara kuma yake karanta Ali Imran to insha Allah ta'ala waɗannan surori guda biyu za su zo za su cece shi kaga shi wannan yana nuna mana falalar karanta alqur'ani falalar damuwa da fassararsa ma'anarsa don sai ka san fassararsa da ma'anarsa ne zaka ji ɗanɗanansa da daɗinsa idan baka san fassararsa da ma'anarsa ba ba za ka ji ɗanɗanansa ba da daɗinsa sai ga malami yana karanta qur'ani alaran ma yana karanta qur'ani ko a kasir kake ji ko a jin karatu ba ka jin wani karfashi a jikinka saboda baka san me ake faɗa ba amma yayin da kana sauraron fassarar da ake yi kana bibiya ka san me Allah yake faɗa to za ka ga in an karanta ya fi wato yi maka tasiri a tattare da kai wanda kullum muna faɗa muna maimaitawa cewa tsakani da Allah hasarar da muke wa kanmu a wannan rayuwar ta yawa ba ƙaramar hasara ba ce ba yanzu nan in duk wanda ya wayi gari da ɗansa in Allah ya da yaronka yana tashi yana fara magana zaka tura shi nursery school a ji ana koya masa turanci ana koya masa abcd wanda maimako a koya mai abcd na ya kamata ka fara sawa a koya masa alifin ba'un ta'un kama abin da ke faruwa shine yaran mu ba a koya musu alifin ba'un ta'un sai sun girma abin da yaro yake fara iyawa shine abcd dan girman Allah ina mutum zai samu wannan ni'ima din kaga mutum yana alfahari ce ka ai wallahi yarinya ta yau duka duka duka ai shekara ce ne amma wallahi za ta karanta ma abcd a daga a har to z yana yana murna yana farin ciki ina cewa kai malamin lesson din nan zan kara masa kuɗi yana kokari amma bai taba tunanin cewa yarsa ta iya alifin ba'un har zuwa ya'un ba ya taba wannan tunanin kaga wannan ba abin karamin abin tausayi bane ba yanzu misali dukkan wanda yake nan kasar insha Allah ta'ala duk wanda zaka yi zaka ce ba jahili bane galiban sai ka dan akan harkar karatun boko jarida dai mutum zai iya karanta ta littafin Hausa za a iya karantawa wato muna gane wannan musamman saboda makarantun mata muna da makarantun mata aure da muke karantarwa za ku ɗebi ɗalibai manya-manyan mata ba ƙanana ba matan manyan mutane da matan ƙananan mutane da matan masu waye masu waye waye da sauransu wallahi malam idan za zuwa fara karatu sai ku ji ana cewa akar makallawa don Allah a fara mana daga alifin bawo mace balagaggiya wata ta haife kama kai kana da 'ya'ya uku hudu biyar shida bakwai takwas din banza kana da 'ya'ya da yawa amma abin da za ta ta nema a fara daga alifin bawo to yaya aka yi waɗancan shekarun da ya kai tsakani da Allah me aka yi abcd aka yi ba alifin ba'un ba ka zo kana yin ɗalibai karatu ɗalibi bai iya tada bakin ba amma in ka gaya mai fassara zai iya rubuta da boko nan da nan karatun ya zama duk abin da aka rubuta sai dai aka rubuta da fassarar boko da fassarar boko wannan idan za a bi statistics a lissafi a gani za mu ga cewa ashe lallai waɗannan mutanen nan turawa nan yahudawa nan sun shigo mu kuma sun ci mu da yaƙi kuma sun yi nasara a kanmu yanzu da yawa akwai mutane ka bashi sai ce da Allah a buɗe masa daidai ƙasa ƙasa wajen ƙula'udan nan nan ne zai iya amma ka buɗe mai tsakiya ka ce karanta wallahi ba zai iya ba amma duk wata jarida da ka sani a ƙasar nan ɗauki ka miƙa masa zai iya karance ta tsaf wannan ba ci ba ba ne da aka ci baya ne mutum ya ga cewa ya iya karatun boko amma bai iya karatun addini ba idan ka ji zafi ma akan wannan bayanin sai ka tuhumi imaninka in ka ji zafi akan wannan bayanin sai ka tuhumci imaninka tabbas akwai sakaci da rauni akan wannan ya zamanto gaba ɗaya himmar mu ta ƙare ne akan neman duniya kawai amma neman lahira babu a ga mutum ya girma ya yi furfura ya girmanta amma kuma wallahi a yanzu yake kokarin ya samu ya dan haddace yan alamtara kaifan sada wane ne sauran a dan bamu abin da zamu rike mu tafi lahira da shi wadancan shekarun fa me ya kai to irin wannan jin wannan zamanin wannan jama'ar da ake magana da su yanzu ya kamata a ga ƴaƴansu ba haka suke ba tsakani da Allah ƴaƴanmu suna tashi tun a gida mu fara daura musu bakin addini su gane shi alifun ba'un ta'un a san shi duk wannan abubuwan da ake na abcd wane ne akwai shi a addini kuma yanzu ko makarantu ne nazareth school din nan da kake gani duk wanda ake ta buɗe addiyanci boko ake koyawa da wahala kaga nazareth school da ake karantar da addini ina ma da yan nazareth school din za su raba biyu suna koya musu bokon kuma ga bangaren addinin ma ga bangaren larabci ga bangaren turanci yaro karami yanzu yaron kaza zaka je biyan school fees yaro karami dan nazareth school ne wallahi sai kaga malamar sa in ta zo ba za ta mai magana da Hausa ba da turanci za ta yi masa magana kuma kana jin daɗi kai kuma a gida ko ta'al bai iya ba ta'al ka ce ta'al wallahi sai zari ma ido bai san ta'al ba ya kamata mu kokari mu gyara mu kokari mu gyara mu kokari mu gyara a ce dai mutum insha Allah Qur'ani dai izu sittin duk inda aka bude karatu dai ka iya karantawa idan azumi ya zo insha Allah kana cikin rufin asiri za ka iya buɗewa kai tilawa tun daga farkon qur'ani har ƙarshe ka yi sauka ka dawo ka yi sauka ka dawo wannan dai in Allah ya sa da wannan jahilcin ka gama da shi to sai a zo ko magana hadda kuma lalle ba dole ne kowa sai haddace qur'ani ba amma yana da kyau mu sa ƴaƴan mu su rinka haddacewa qur'ani dan idan suka samu hadda qur'ani shine za su samu saitin kwakwalwa idan ma ba ku ba su hadda qur'ani ba kowa ba su wata haddar kuma shine kullum abin da muke faɗa muna maimaita wani dan uwa ya rubutu takarda cewa ya kamata a malamai su rinka bayani akan muhimmancin karatu da sanya yaranmu a makarantun islamiyya din nan yanzu makarantun boko da private school saka sun samu wata ɗabi'a yaro zai je yana karatu tun daga safe har zuwa karfe ɗaya kuma sai a bude wani lesson kuma daga karfe biyu zuwa karfe shida kaga gaba ɗaya yaran an yi dominated ɗinsu kawai karatun boko da su shi wanda yake da niyyar manufar duniya sai ga wannan ci gaba ne to amma tsakani da Allah yaran sun je suna karatu tun daga safiya karfe bakwai yaro ya fita ko takwas ba zai dawo gida ba sai shida ya je gaba ɗaya na karatun boko to karatun addini yaushe zai yi shi kuma idan ya zo dawowa an ɗirka masa homework ya taho da shi yana zuwa yana cin abinci zai rinka cewa mamarsa ko bai iya rubutu ba zai ce mama ki rike min hannuna malam zai mun duka ko ma din mu za ta mana duka ana wallahi akwai yara yara zaka ga wallahi wallahi malam suna suna cin abinci suna homework malam akwai yara da yawa da littafin homework ɗinsu za su za su za su bacci zai ɗauke suna rubutawa ba su gama ba haka uwarsu za ta tashe su dole dole da asusuba su su yi wanka su su ƙarasa wannan homework ɗin ina magana hadda qur'ani da malamin islamiyya ya bayar babu an gama to su za su gyara wannan mu ne za mu gyara mu ne za mu gyara yana da kyau ka yi wa yaran ka lesson ina laifi ka kawo malami yana musu lesson ɗin a gida a sama da ladi saturday and sunday yana dan musu sannan kuma da da maka su islamiyya a rinka tura su islamiyya ne yamma dai a barawa Allah da daddare kuma idan sun zo bayan magarba zuwa isha'i in ba a kai su masallaci ba su yi classwork su yi homework din su su yi assignment in za su kwanta su an yi tilawa da su bayan an tashe su da dan karfi karfin su a ba su qur'ani ka zauna kai ne gida ka ɗauko qur'ani izu sittin kana karanta ko da izu tsaye ne ku karanta da kai da yayanka ka ce to maza a je a yi wanka ta makarantar boko haka ake yin tarbiyya amma gaba ɗaya mun tsora yaran mu akan wata tarbiyya wadda ba mu ba mu farga ba za mu zo tarbiyyar ta gagara wallahi tallahi tarbiyyar sai ta gagara ga yaro yana yana yana yana gudun addinin bai damu da shi ba kana wahalar zuwa masallaci amma kana ta wahala ka kira ɗanka ya yi ya je masallaci da zai zo ba saboda mai baka tarbiyyantar da shi akan ya je makaranta ba ba ya je masallaci ba ina fatan yan uwa za mu gane wannan Allah ganar da mu mu da'awar mu shine a yi karatun duka biyu gaba daya a yi karatun bokon kuma a yi na addini amma na addini ya fi na bokon muhimmancin sa kwarai daga gaske wannan hadi aqidatuna yawa ba za mu zo mu ce cewa mutane su je su yi ta karatun boko su watsar da addini ba Allah wajen dan bokon da bai da addini ya yi hasara bai da wani amfani wallahi zai zama bauta ce kawai zaka ce bautar duniya ne bautar duniya kuma ba wanda zaka sha wahala da shi irin dan boko mara addini wallahi haka zaka gane sa wani kafiri kafiri haka wani fasiki fasiki haka kafi gane shi saboda gaba ɗaya bayanin zaka yi masa in ka mai bayanin addini zai zai nuna ma kai rudadde ne ba kai baka ma san me kake ba ma shi yana ganin mai addinin ma bai ma san me yake yi ba nan da nan za a sarrafa mutum a dora shi akan wata manufa kawai yadda Allah Allah Allah bai sauke wani dan uwa ya bugo mun waya daga daga daga daga London a satin da ya wuce da ɗalibi ne cikin ɗalibanmu yana karatu a can yace wani abokinsu ne nan dan Najeriya ne dan nan ne ya tafi da ya je can sai ya samu wata armiya wata basuriya kafira sai ya aura da ya zo auren sai suka je suka yi mai auren kiristanci ba a yi mai auren musulunci ba na farko dai bata musulunta ba sannan kuma ba wani magana ina waliyinsa ina wane ne ina wane ne dukkan arrangement da ake yi na addini ba yi ba ya je ya aure ta kuma har sun ma dan fara haihuwa ba tare to shine yan uwan suke masansiya gaskiya wani ya kamata ka ji tsoron Allah kuma kafira ce fa arniya tsinanniya hakan yake zaune da ita aka ce yanzu ka zo kana tara yaya da wannan yanzu wannan yayan ya zaka yi baya so ake yi masa magana wai shine yace wai ya tambaya masa wai malami wai ya za ya gyara wannan abu kuma suka ce nake tambayinsa shi yaron da ya buga mun waya nake cewa ya addininsa suka ce wallahi malam baya sallah kwata kwata sai ya ga dama in ka ga yayi sallah in ka ga yayi sallah sai ko dai an zo abokanai da yawa an haɗu za a yi sallah din nan shi ma sai shiga yi wani lokacin kuma gaskiya ba zai mai ba sai shiga ko yi kallo ko ta wani abu da sauransu azumi fa suka ce tab ina ina magana azumi kuma wani musulmi ne kuma dan nan ne an tura shi ingila karatu amerika za mu zo darasi akan iyayen da suke tura yayansu ingila da amerika karatu a ku ji irin hadarin da ke fuskantar yayan wanda wallahi kafin ba mu cewa muke karka tura ɗanka ba amma wallahi duk uban da zai tura ɗansa amerika ingila karatu ya tabbatar ya mai kyakkyawan tarbiyyar addini idan ba haka ba kuma wallahi ka ɗauki nama ne ka bawa kura wallahi cinye za su cinye shi gaba ɗaya har da ƙashin sai sun gutsure shi gaba ɗaya babu abin da za su bari alhamdulillah ba alfari ba mu da kuke ganin mutum abubuwa da yawa ana gaya mana wallahi haka kawai wani zai bugo waya mai kishin addini ne yace malam bari muka bayanin halin da musulmin mu suke ciki masu karatu a waje irin abin da suke yi ba addini ba mai wallahi akwai mutumin da ya ɗauki ɗansa ya tura shi yana karatu a china ya ɗauke shi ya kai shi yana karatu yaron nan da ya kai shi wallahi zuwa yake na shan giya kuma mai gidansa da ya je ya haɗa shi da shi ya ba shi shi ya je ya kai shi gurin karatun shi yake bugo mai waya yake cewa wata rana sun je sun sha giya sun yi tatil suka kasa tuka motar da za su dawo da ita gida aka bugo uban yaron ake gaya mai shi wancan yana buga mai yana gaba wani abu bane shan giya yana dariya mata ko a'udhu billahi kuma abin mamaki da ya zo Najeriya ma kuma sai rinka shan giyan kuma kuma uban yana naira ta kashe masa kuɗi ana cewa ai dan wane ai yana karatu a kaza ai ya ma gama zai kaza me amfani wannan me amfani me riban wannan ba shi ne wani yaje yin karatun a waje ya dawo ba uban sai yana fita sallah su bai yana tashin sa wata ran yaron ya gari ya takura mai yaje ya samu abokanan sai ya ce to ka je ka gaya ku gaya wa wane babana yana shiga cikin abin nan human rights dina haka ya biya koyon turanci don da kullum zai zo na cikin bacci kawai na hutawa zai zo na tashi na wanda sallah yake yake a gaya masa je addinin sa ni ma ne addini na maganar tashi na da asuba ya daina disturbing ina yana tashi na wallahi haka ya faɗa yace a wannan abokin baban sai ya jawa kira shi yace to ga sakon da danka yace a gaya ma ka shiga hakkin sa kana tashin sa sallah su ba wani cewa ya zai harbe uban cewa ya in bai daina shiga cikin harka harka harka harka sa wallahi zai harbe shi haka ya faɗa idan muka shiru da mu gaya muku irin wannan kisoshin da mun zalunce ku ko ba ka bane kuma mu koye gaskiya saboda mai duk wanda yake da ɗansa a can sai ya san wace irin tarbiyya yake masa ka rinka buga masa waya kana azumin litinin alamis kuwa a kwarai da gaske malam da wannan azumin shine zai samu tsaro ai to bari bar kwa na ga ba kwa san labarin Haka ne ba. sunan surar ali imran an sa mata suna ali imran ne saboda a cikin surar an ambaci wato isar wannan iyalai na wannan gida mai albarka shine wato baban na na maryam shine imran na na maryam wacce take mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam to akwai bayani akan wannan usra din wannan gidan an yi bayani akan sa shi yasa aka sa wa sunan sura ali imran akwai bayani akan al-qudran ilahiyya qudra ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ta yanda maryam a Maryamul Batul kenan ta haifi ɗanta Isa ɗan Maryam ba tare da uba ba za mu ji wannan kissa yaya aka aka haife shi ba tare da uba ba Allah madaukin sarki yake cewa alif lam mim Allah la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum alif lam mim bayani ya gabata akan sabanin malamai ne ake nufi da shi a cikin suratul baqara sai a koma Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum Allah shine sarkin da babu abin bautawa da cancanta in ba shi ba shine alhayyu ay albaqi addaim alladhi la yafna wa la yamut wanda yake wanzaje tabbatacce wanda baya karewa baya mutuwa alqayyum wanda yake tsayayye alqaimu ala tadbiri shu'unil ibad wanda shine tsayayye akan wato gudanar da sha'anin bayi gaba daya alhayyul qayyum kenan mana Allah tsayayye ne wanda yake ya tsayi da kansa ba wai da tsayuwar wani ba tabaraka wa ta'ala bayani akan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har izuwa ƙarshe shi ma ya gabata a cikin fassarar da muka yi wa ayatul kursiyu ko ba ka bane ba yawa sannan sai Allah madaukin sarki yake faɗa cewa bayan ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ce nazzala alayka al-kitaba ko bil haqqi Allah shine ya saukar da wato al-kitab littafi a gare ka wannan littafin shine al-Qur'an ai nazzala alayka al-Qur'ana bil haqqi bis sidqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi al-Qur'ani littafi ne da yake gaskata littattafan da suke gabansa أنا أنا ليس مصدقا لما بين يديه أي مصدقا لما قبله من الكتب littafan da suke suka zo kafin sa na na ainihin annabawa yana gaskata su fi tauhidi a cikin magana akan tauhidi wal nubuwat da kuma annabta wal akhbari da sauran labarai wa babu shara'i' da kuma sauran shari'o'i wa anzala at-taurata wal injil kuma Allah shine saukar da at-taura kuma shi ne saukar da injila min qablu tun kafin alkur'ani shi ya saukar da taura shi ya saukar da wato injila a nan gurin ya ce wa anzala taurata wal injil yi amfani da anzala can kuma yace nazzala alaikal kitaba alkur'ani sai ce nazzala alaikal kitaba wannan kuma sai ce wa anzala التوراة والإنجيل tuni an bambanci tsakanin nazzala da kuma anzala nazzala ana amfani ne da shi dangane da abin da ya sauka leto bayan leto lokaci bayan lokaci zamani bayan zamani mana kaɗan kaɗan kaɗan a hankali don Allah ya saukar da alkur'ani ne a cikin shekaru ashirin da uku amma da linjila da attaura gaba ɗaya Allah ya saukar da su a lokaci ne guda kamar yadda kafirai ma ai sun tunci manzon Allah cewa me yasa kai alqur'anin naka ubangijin naka ba zai saukar maka da shi a dunkule lokaci guda kamar yadda ya saukar da attaura da linjila ba shine laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida wa qala alladhina kafaru ko kafirai ne suka faɗa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida mai yasa ina ma da an saukan mai da alqur'ani jumla wahida sai ce nuzila kalmar nuzila galiban tana amfani ne akan abin da za a saukar da shi take dunkule shine Allah ya ce a'a kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila mun yi haka ne ba mu saukar da shi a dunkule ba saboda hikimomi don mu tabbatar da zuciyarka akan addinin a, shi musulunci din sannan kuma muka karanta maka shi karantawa da Allah ya saukar da alkur'ani lokaci guda ai da ba za a iya aiki da shi ba amma kaɗan kaɗan idan an ɗan saukar da 'yan ayoyi haka sai sabai su ɗauka su je su yi ta aiki su yi ta aiki bayan an gama kuma sai a daɗa sauko da wata sai a daɗa wani lokacin ma a a daɗe ma ba a saukar da wahayin ba shi kansa manzo Allah ya ta buƙatar ina ma da an kawo wahayi sauran abin da aka saukar kuma a ta aiki da shi a ta aiki da shi yanzu misalin ai kun ga ga misali ne yanzu ko tafsirin Qur'anin nan tun yaushe muke yanzu mun shekara da wani abu kusan shekara biyu muna cikin sura guda ɗaya inda a ce za mu zo mu karance a ce da Allah kowa ya zo zauna a rana ɗaya za mu karanta tafsirin Qur'anin nan gaba ɗaya za ku iya ɗauka to malamin ma sai dai ya tashi sarar shi shi kadai ne kowa ya gaji ya yi tafiyarsa to dole sai a hankali a hankali a dan taba yan ayoyi uku hudu biyar a tashi kuma Allah sa albarka a je a yi ta tunani a yi aiki a gyara abubuwan da aka yi na kuskure wani satin kuma a zo a dan daɗa ƙarawa kaga mutum yana da ɗaya wa imaninsa caji kenan kamar yadda in batar ɗin kai sanyi kake caja shi sai ba su bane ba sai ya samu caji mai yawa ba yake yin aiki idan imaninka baya samun caji ba zai je ko ina ba mutuwa imanin zai urmuci gaba ɗaya kamar yadda wayar ka in an bugo maka baka da caji bara a ji komai ba sai dai a ga duhu to haka ake da buƙatar mutane a rinka ba su kaɗan kaɗan kaɗan shi sa manzon Allah shari'ar ya kawo ta a hankali a hankali a hankali to shine ma'anar nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil afwan nace nazzala ina nufin in nace nazzala abin da aka saukar wato a hankali a hankali ba wanda aka saukar a dunkule ba da zuba kina ya subuta na canja abin min qablu hudan linnasi kuma alqur'anin nan shine zai zamanto wato shari'a ne ga mutane malamai suka ce Allah ya ambaci at-taura ne da at-taura saboda a cikin ta akwai haske sai za aka ce da ita at-taura dan Allah ce wa biya'an wa dhikran lil muttaqin a cikin suratul anbiya sannan kuma Allah ya ce wannan shari'a ce shi alkur'ani din da waɗannan littattafai din shari'a ne baki daya da Allah ya saukar da attaura yana nufin shari'a ne da Allah kuma ya saukar da linjila ma yana nufin shari'a ne wa anzalal furqan kuma Allah ya saukar da wato al-furqan shine alkur'ani kenan al-mufarriqu bainal haqqi wal batil wanda yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya imamu suddi yake cewa cikin ayar akwai taqdim da ta'khir abinda ake nufi shine wa anzala at-taurata wal injila wal furqana hudan lin-nasi shine ma'anar za ta fito Allah ya saukar da at-taura ya saukar da injila ya saukar da al-qur'ani shari'a ne ga mutane kenan wannan yana nuna mana ita aya din tana nuna mana cewa ashe waɗannan littafai da Allah madaukin sarki ya saukar ma annabawa da wanda kuma ya saukar wa muna mu annabawa mu musulmi mun yi imani tunda Allah ya ba mu labari a kai ko kaga kenan anan musulmi ya yi imani da littafin da Allah ya saukar wa annabi Isa shine Injila amma mun yi imani ne da true copy din ba forge a copy din ba forgery din ba original copy din yawa tunda akwai Old Testament da kuma New Testament kuma a ce littafin Allah ne kuma akwai Old Testament kuma akwai New Testament ana ta gyare-gyare yawa cewa wannan a gyara wannan yawa cewa wannan a gyara wannan kun taba jin alqur'ani izo sittin ya ku taron kirista kun taba jin alqur'ani wani ya taba zama masa fassari ma a duk duniya gaba daya wasali in mutum ya canja wallahi in bai shigo ba sai a canja masa hanya wasali baya tabuwa gagara ba dai kenan tun lokacin annabi dai da Allah ya sakar manzon Allah dai waɗannan shekarun dai shi ne dai ake ta karantawa har yau kuma har gobe har jibi har ta kai ila qiyamis sa'a duk wanda ya zo da yanda aka karanta wannan qur'anin a yau haka za a karanta shi gobe jibi ma haka za a karanta za ta ma za a karanta babu wani canji babu wani gyara kuma ma'anar nan guda ɗaya ne ko dai mutanen su yi imani su bi qur'anin ko kuma su ce ya musu tsufa ba za su bi ba za su bi zamani wannan kuma shi ya rage wato ya rage nasu amma dai babu canji kaga wannan yana nuna cewa mun yi imani da littafin sannan mun yi imani da littafin da Allah ya saukar a nan Musa shine at-taura ko original at-taura din ita mun yi imani da ita ko mun yarda da Annabi Isa kenan kuma mun yarda da Annabi Musa alaihi salatu wassalam dukan su gaba ɗaya mun yarda da su mun amince da su babu wanda muke inkari la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma ba ma nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah mu ce mun yarda da wane wane ba mu yarda da shi ba yanzu wannan bai ita ya sa kirista su yi wa musulmi adalci ba mu mun yarda da naku annabi amma ku ba ku yarda da namu ba kuma alhalin littafin naku a bible din ya ce a yarda da muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda qur'anin mu ya ce mu yarda da isa mu yarda da musa mu yarda da harun mu yarda da ilyas mu yarda da da daud da sauran annabawa gaba daya to wannan shi ke nuna cewa ashe addinin kiristanci ba addini ne na daidai ba addini ne na ra'ayi da kuma son zuciya Allah ya ganar da mu to sai Allah ya ce mai kuma ka karanta innal ladina inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama ko okay innal ladina kafaru bi ayati Allah lahum adabun shadid Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin ubangiji hujjojinsa da bayanan da ya turo annabawa da shi da mu'jizojinsu lahum azabun shadid suna da azaba wacce take mai tsanani wallahu azizun bintiqam lalle Allah shine mabuwayi marin jayi kuma gagara koyo bintiqam wanda yake mai daukan fansa duk wanda yayi wa Allah ba daidai ba ranar tashi alkiyama yana Allah yana da maganinsa ashe wannan yana nuna cewa kafirci sakamakonsa shine wuta duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa ayoyin Allah ya kafirce wa annabawan Allah da shari'o'insu bai bi ba to hakikanin gaskiya abinda zai tara a kiyama shine zai tarar da uquba da azaba kuma dan wuta ne shi yasa ma Allah ya rufe ayar da cewa wallahu azizun zintiqam Allah shine mai wato wato mai daukan fansa sannan ko mai tsananin uquba in an ce al'intiqam ana nufin wato yi ma azaba da kuma ɗaukan fansa akan barna da ta'adi da kai a rayuwarka Allah kiyaye inna Allah la yakhfa alayhi shay'un إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء na'am هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء na'am لا إله إلا هو العزيز الحكيم inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' lalle Allah babu abin da ke ɓuya a gare shi a cikin ƙasa haka kuma a cikin sammai ya dama mai zai ɓuya ga Allah wanda shi ya halicci sannan shi ya halicci ƙasar gida ne ka gina shi ka rubuta kayan da ke cikinsa kai kai komai kuma wani zai ce ma baka san me ke cikin gidan ba ai da zai ba ko ba haka bane gona ce ka zo ka shuka ka binne kana jiran ta tsoro kuma wani zai ce ma wai baka san me ka shuka ba ai tun da shi ya halicci sannan ya halicci ƙasar to ya san abin da ke ciki wannan razani ne ga bayi cewa ku yi a hankali da lamarin ubangiji duk abin da kaga yana gudana a cikin sammai duka gaba daya da abin da ke gudana a cikin kasai duka gaba daya a kan idan ubangiji yake kuma yana da masaniya cikakkiyar sani kenan babu wani wanda zai zo ya aikata wani abu ya koya wa Allah ba wani wanda zai wani abu ya ce wa Allah bai sani ba ka ɓuya ka yi zina ka ɓuya ka sha giya ka ɓuya ka yi caca ka ɓuya ka ci riba ka ɓuya ka yi ha'inci ka ɓuya an je gurin barna da kai inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da ke ɓuya ga Allah a cikin sammai ballanta na ƙarshe ko me da ka sani halittun Allah ga baki ɗaya su na cikin sammai da na cikin ƙasai da na cikin wato rami da kwazazzabo da na cikin ruwa da wanda suke cikin iska duka Allah ya san da su yanzu ga masallacin nan ai muna ganin haske a cikin hasken nan inda za a ɗauko abin dubawa tabaran da ake dubawa za a iya gano wasu ƙwayoyin abubuwa na halitta amma mu wannan idan ba ma iya gani naked eyes wannan da muke da shi ba ma iya ganin abu amma shi Allah ya san su sau da yawa mun sha faɗa za ka zo kana tona rijiya sai ka yi zurfi ka je ka fasa dutse sai ka tarar da ƙwari a ciki ko ake ba su ruwa su sha Allah wa yake ba su abinci Allah ka duba tsuntsaye a garin nan da suke yawo fita daji tsuntsaye kullum suna sama amma kullum tsuntsu da safe sai ya samu ko ya fita ya je nema tabdu khimasan wa taruhu bitana tsuntsu zai fita da ɗakalallen ciki amma insha Allah zai dawo da yamma cikin sa cike mutum ya tafi neman abinci aljanu ma sun fita neman abinci kuma kowa Allah zai bashi haka ne muna neman ruwa ruwa yana wahala sai mu tona ƙasa in mun yi tono mun yi tono ka duba hikima fa ilahiyya mu yi tono mu yi tono mu yi tono kuma sai sai wani ruwa ya rinka fito mana shi za mu rinka sha a cikin ƙasa wanda kuma yanzu da idan ka anan ba za ka ga ba za ka ga ruwan ba to shi wannan ruwan gudanar sa zirga-zirgar da yake yi wa yake gudanar da shi duniyar ita kanta gabaki ɗayanta a hannun wa take a hannun Allah take da haka ba abun mamaki bane dan an ce babu abun da ya buya ga Allah cikin sammai da kasai yanzu kai da kanka in an buga misali da kanka ya ishe ka aya aya yanzu gobe kanka din nan ka san me ke cikin wannan kan kai dai kana ɗauke da shi kawai ko ba ka bane ba amma yanzu za ka yi cewa lallai akwai tarkace a cikin kan mutum a je a fasa ma kan akuya ko kan rago a baka idan aka buɗe ka ga wasu kasusuwa da wani yani yani da wani tantani tantani da wani tsoka tsoka da kwakwalwa da gini gini da waye waye da subhanallah duk waɗannan abubuwan kuma kowanne yayi da aikinsa wa yake gudanar da su Allah Allah shi ke gudanarwa yanzu ga shi a jikin kaɗin nan akwai wani abin da ake ce da shi rai malam yana da rai malam yana da rai ni ma ina da rai kai ma kana da rai in ka ga da rai to na mutu ne to amma yanzu shi ran yana ina har yau turawa ba su gano a ina ake ba yana ina ko akwai wani bincike da aka samu wani yan sciences sun binciko sun gano inda rai yake ban sani ba har yau babu ko to wannan yana nuna cewa lallai akwai Allah mu kuma mun yadda akwai wa akwai Allah amanna bihi mun yadda da shi tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah nan dai shine wanda yake suranta halittanku shine yusawwirukum wanda yake suranta halittanku yakhluqukum kenan min butuni ummahatikum shine yake halittanku cikin wato cikin cikin mahaifanku mata kenan khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salat shi ne sunan talitan kai ne da wancan dogo ne da wannan gajeri wancan baki wannan fari wannan wankan tarwada wannan mace wannan namiji wani bayan an ga dama sai a fito da shi mata maza wannan mai fada wannan mai haƙuri wani a kawo shi na cikakkiyar halitta wani kuma baya da cikakkiyar halitta duk Allah shi ga dama yake wannan yusawwirukum fil arhami kaifa yasha kaifa yasha ta yadda ya ga dama kawai haka kawai Allah ya ga dama in ka ga ka zama yadda kake haka Allah ga dama ka zama ko ba wanda zai tambayi ubangiji dan me yasa kai kaza ko akwai shi babu mu nan yan Najeriya ce Allah ya mu bagake na'am yan Nijar ma bagake yan Kamaru ma bagake yan Sudan ma wani bangaren bagake yan Chadi ma haka wannan shiyar kewaye kewayen nan duka bakake yan Burkina Faso bakake yan kaza amma sai yan Saudiya farare kuma Larabawa yan kuwaiti farare larabawa yan iraki farare larabawa yin amerika kuma aka yi su turawa jajaye amerika jajaye akwai ko da ke akwai baƙaƙe black americans akwai yan ingila da jajaye haka allah ga dama kuma abin mamaki da allah ya zo halittar tsakanin baƙar fata da farar fata sai ya sa farar fata ita tafiyawa kar mu gama yanzu fa duk baƙaƙe ne mu ɗauka muna da yawa mu kaɗan ne a duniya baƙaƙe su suka fi kaɗan a duniya in kana so ka je ka duba hoton da ake nunawa aikin hajji ko umra yanzu in ka je ka bude saudi one ko saudi two ko saudi sunna ko saudi qur'an ka je ka ga masu tawafin ko masu sallah za ka sai ka dade ba ga baki ba in an zo aikin hajji za ka dade ba ga baki dan uwanka ba in an zo arfa kana kewayawa in ka ga baki dan uwanka sai ka ji daɗi in an zo haka ne to haka Allah ya ga dama ya ajiye mu wani yana ganin cewa kai shi da ya zama baki amma da ya zama fari bakin kuma ni'ima ne duk da cewa suna kyamar mu suna ganin cewa kamar da ne wani gani yake da ne da akwai laraba wanda dalibai an je ana gaisawa da su bayan ana gaisawa fa suna rabuwa da mutum sai yana duba hannun sa ya dauko tawul yana gogewa wallahi da yawa wannan nuni duk an mana wannan muna karatu a jami'ar a Madina sai ka gaisa da mutum haka sai abin nan sai ka babbaki ne haka ko dalibai ne ake abin nan in kun kuna gaisa sai rike hannun ka yana yarda an da haka ba haka da an ta'atta wato gani yake yi idan ya dan sa wani abin kankara zai kankara bai san cewa asalin fatar original ce aka ta fito ba to sai Allah ya mana ni'ima wato mu bakar fatar idan sauro ya cije mu sai mu haɗe ba matsala sauro yana cizon ka da ka samu gurin kada buga shikenan ya ya ya ya ya wuce amma balarabe ko farar fata ko bature in sauro ya cije shi sai ya yi jinya اللي هذا يقول يقول ما يقول كيف هذا والله بعوض بالألف والله بعوض ما لا تقول تجيش كيف فلتني ما لا تتكى سواء كان كفافة طلع تكاد أولا لإما شيء كما كبني da farar fata da bakar fata za ga bakar fata ta fi ƙarfin lafiyar fata da da lafiyar jiki kaga wannan ni'ima ne Allah ya hore mana wannan kuma ya ba mu matan mu ma matsaki alhamdulillah mun gode wa Allah والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم الله اكبر تجسي الله لكن